أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أيها الأحبة في الله عز وجل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah musulmi masu kuma masu albarka albarka mai saduwa a wannan yammacin na ranar talata da ranar laraba wanda yau muna ashirin da bakwai ashirin da takwas afuwar da watan al-muhammad wata na daya cikin jirgin mutum musulmi jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a da jirgin mafi zuwa zuwa da shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha biyar da watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu da dari isa da mara mara da masara muna ƙara wa subhanahu wa ta'ala godiya da kowa mai komai wanda cikin ikonsa da hikimarsa da kaddarawarsa da ya sai da wannan haduwa da alƙawa rigai aka gabatar da bayanin za kafin a yi ta da nan ga shekwa da tsoron wannan tsoron da ana ya kaddara masa a wannan masallacin da albarka masallacin barka da kuma bin affan da wannan abubuwa ta fahimta garin marari shamburiyar nisha munasabar wannan haduwa ita ce ziyara da muka samu ta dan uwa الشيخ عبد الملك خامس ابو بكر wanda ya kawo da ziyara da musamman wajen wanda ya fi ziyara shekaru to amma ziyarorin baya zauna da kaddara a gabata da karatu da kama domin sakamakon ana sa karatunsa cikin radio a wani musamman wurin da ake dai zuwa karfe biyu sai ya kamata a tsara wasu abubuwa a magana da su wannan ziyara ma ya taso ne musamman daga garin jami'a da ke can da dogon zama garin aiwa ko shi da gidan kwanan kuma har yi ma aka yi kwanne shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara a tamanin da hudu ya tashi a yi kwanne ya halarci alƙur'ani a yi kwanne ya yi karatu sa'in da farko a kai samu bebe bayan shi kuma da nigeria ya kara karɓar ya samu shahada ta tsananiya dubu biyu da hudu kuma su haka na ta'ala ya karɓi samun tabbunsa jami'a ta musulunci da take garin libya ko ƙasar libya mara ya yi rabu ne a wuri zuwa wajen samun islami ya yi sa'a a wata shekara ana zaɓar na azar cikin majmu'a sai kuma sun yi karatu na wani kira'a daga sai suka samu a kan wajen biyu lokaci da bayan ya dawo ana samun kama ya hana da shi a garin yau da shekara ta dubu da takwas muna da a sanar wani dubu da tara dubu da goma dubu da sha ɗaya mawala ya zama da zo da limarin bayan haka ma ya samu zuwa bayan karatu ta saudiya الشباب المتعلم الاسلامي اللي قبلت معهد العالم وكما قلنا التجاره الصناعيه بس وكما درس في تزوج مصمم المملكه الى الحرم المكي وكما الحرم المكي وبعد مرة الله سبحانه وتعالى بيان الدعوة أكد كل يوم مصلى الجمعة المباركة فكشف منظمة التنمية البشرية أكد حسين الكوري عشر وسمى سيدي المال الشيخ إمام عبد الله shi ne babbar imamu masallaci imamu malik da sai malik da kaya da su ne imamu masallaci masu gabatar da sallar tarawih da ya nuna da ba kuma ma'ana a matsayin imamu duniya matsayin da ya suna shi imamu abuwa wani da ya daga shi ne malamu shaida abdulmar da kare sa bakar wani ziyara kuma an daga a tsara ya kama da shi ne suka zama shi na abu shi ne jihar tawa an yi sati guda a gabatar da gara suka ƙarshen wani mutum mai bayan أسباب وبالتالي إذا سكت على رسالة الدعوة لنا الشيخ محمد بن سليم التميمي التميمي رحمه الله وأسجل جديدات التأسيس كروتشي ما ليس أنا سفارة لنا ما لدى مسكري وما كان أمارة لنا سمك سالة أتكون وانا في سكرة ذلك بعض الفترة لأنه بريد الدعوة سكت جوالة دورة وتشديدات العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي وكما كانت تلك تنتشر والموضوع الذي كتب بسنة قضايا العالم الإسلامي المعاصر معناها الأمر ما بسكي بدانا ما مسلمشي معناه وسط مصدر ولا شيء له علاقة بالدنيا الولاية والله سبحانه وتعالى كان يسوي سنة من أسرة لتدبات أمر الدورة أمام الله المسافر masallacin sahaba karfe goma zuwa sallar azhar da kuma ta gaba goma a ƙarshen littafin muqaddima ta abuwa bayan fi idaka da ba'ad da qur'an da kuma malamin alama الشيخ محمد بن الامين بن محمد الامين بن محمد بن مختار الشنقيطي وان شاء الله قلنا لكم مقدمه سيئه سبكي لان ذلك من جوز السبت يك 30 من تفيها زوا على الهمس كما سيكون محاضر من العباره كذلك عند قال اسماعيل امام ما صلى الصحابه عليه الصلوات ومشي الامام الجمعه صلى مكه في دراسه التربيه الزكيه وتباشر مالك في دراسه التربيه saboda mun ta isra'a a wannan rana karatu da ke gabata wa wannan masallacin gida da gaba a majalisa da ke gobara da nan tsohon sai da ya gabatar da karatu a madadin wannan karatu na wannan majalisa amma program da ana kai shi ne a gabatar da muhadara jiya a masallacin sahaba kuma aka yi dai da ya gabata yau a yi a can masallacin gida ba ba nan kuma a zuwa Allah da sakamakon dan uwa mara da yanzu yana karatu a nan da ran Laraba da muka yi shawara da shi ne masallacin mu na yanzu imam Muhammad zata gabatar da karatun yau don a samu damar da yin karatun nan gobe idan ya so gobe sai a yi tun insha Allah jibi kuma sai a je markaz na yan kasuwa kenan insha Allah gobe su ne kuma da tsara kuma akwai karatun da kuma gabatar da da dare a masu zuwa da fara da kuma zariya dan insha Allah muna fata wannan mahuri ne ma da ya zo ko mai fadin shi ma a ta'adiyya da ake kira da suna kalubale da ke fuskantar al'ummar musulmi ko duniyar musulunci a yau. Wanda ƙashin wannan ne ma da ya tsara da ya da idan da wannan suka saurari sauran muhabbarori da sabarin za a yi jiya ya su cikin siyasa da ke da kwai insha Allah mutum zai isa a inda tsaya muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya agaza masa ya tallafa masa ya ba shi ikon gabatar da abubuwan da aka tsara sannan mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya mutum saurari ko mu amfana da wannan abubuwan ziyarar da ya mu da Allah muna fatan a ƙarƙashin da mu da kuma aka tambi malamin da kyakkyawar tafiye Allah ya mutum da mu da kuma gaba daya هو العشر ساعة الله في المسجد إذا لا يحلم عن المسجد يكون دائما من الفردوس أنا أشهد أن الله لا يسر بكر الذي قبل مشكورا وأجمعا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkamu da haɗuwa da ku a wannan wuri a wannan masallaci na Uthman bin Affan da yake a nan garin maraɗi a jamhuriyar Nijar bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da salati ga manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayensa da sahabbansa gaba daya da waɗanda suka bi su a tafarki na gari haɗi zuwa wato ranar kiyama kenan kuma yadda malam suleiman ya gabatar da ni a matsayina na ɗaya daga cikin ɗalibai da suke cikin wannan ƙasa Allah ya ba mu iko mun fito don gabatar da waɗansu darussa ga 'yan uwanmu wanda waɗansu suna sauraren karatu kuma yadda malaye bayani a amfani kuma Allah bai taɓa sawar muka haɗu da su ba watakila sai dai irin ta whatsapp ko kuma facebook da suke kallon karatuttuka to bana Allah ya ba mu iko mun zaɓi jiha uku da za mu je mu gabatar da karatuttuka jihar tawa da kuma jiha ta maraɗin zandar kenan yana yiwa kuma wata shekara Allah ba da iko a zaɓi waɗansu daga cikin jihohi a gani dai abinda lokaci da dama wanda Allah ya ba da iko a gabata insha Allah ta'ala lalle kamar yadda bayani ya gabata an gabatar da maudu'i a garin tawa mai faɗi kan asbabun najah hanyoyin cin nasara aka gabatar da kuma maudu'i na wato qadayil alamin islami al-mu'asira waɗansu matsaloli da suka shafi duniyar musulmi ta yau a nan manaɗi kuma sai muka zaɓi maudu'i na at-tahaddiyat wanda an yi karatuttuka daban-daban karkashin wannan maudu'i waɗanda suka bibiye mu sun saurari karatuttukan har dai jiya an taɓa ɗaya daga cikin waɗansu ƙalubale wanda yake da alaƙa da wato siyasa ɗaya daga cikin siyasoshin da ake tafiyar da duniya ko siyasun da ake tafiyar da duniya shine siyasa ta farrik tasud in kana son ka jagoranci mutane sai ka rarraba hankulansu mun taɓa wannan siyasar mun faɗi cewa alkur'ani ya yi bayaninta wato kafin ma turawa su zo su ƙirƙiro wannan siyasa su ce su ne ko ne ya tunanin haka a cikin suratul qasas Allah ya ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiy'an ya rarraba su sai Allah ya ce yastad'ifu ta'ifatan minhum mun fada cewa wannan kalima ta yastad'ifu ta'ifatan minhum matsayin jumla ce kamar ta'aliliya dalilin da yasa ya raba hankulan su saboda mi saboda ya raunata wata jama'a daga cikin su kenan wannan ba wani abu ne wanda yau ne aka fara shi har su turawa suna cewa divize ranye ko ranye ko kuma divide and rule kenan wannan ba wani abu ne sabo fir'auna ya amfani da wannan siyasa muka kawo cewa kuma yahudawa zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam sun yi amfani da wannan siyasa kafin ma yazo a madina kabila ta ausu da khazraj wato yahudawa sun raba su gida biyu wanda sashen yahudawa ya bi aus sashen yahudawa ya bi khazraj mun yi bayanin wannan bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a madina ya zauna sun yi amfani da wannan siyasa shine lokacin da suka ga wato wani bai hude ya biyo ya iske wato musulmi sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam al-ansar suna zaune sai ya tunatar da su da yaƙe-yaƙen da suka gabata a lokacin jahiliya har fitina ta wato ta kusa ta tashi tsakankanin su Allah subhanahu wata'ala ya kaddari manzo sallallahu alaihi wasallam yayyafa ma wannan wuta ruwa har ta kwanta kuma munafikai sun yi amfani da wannan siyasa lokacin da aka dawo daga ghazwa ta al-muraisiya an gane ko har suka kira iyalal muhajirin iyalal ansar kenan kaga an koma zuwa ga wannan zai taimaki dan garin su wannan zai taimaki dan garin su sai aka manta da musulunci su abdullahi bin ubay bin salul suka yi amfani da wannan dama su tayar da fitina amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma yadda cikin hadisi na Jabir yake cewa wanda ya cikin sahih bukhari da muslim da'uha fa innaha muntina ku bar wannan kira na jahiliya dan gari ya taimaki dan garin su ko dan kabila ya taimaki dan kabilar sa domin wannan abu ne muntina kamar mushi yake abu mai wari ne wanda idan ya taso musiba ce wadda ba a san iyakarta ba wannan kuma muka dan babba da misalai game da siyasa wannan ta duniya bayan yahudawa za mu iske turawa a zamanin mulkin mallaka an gane ko a sha biyar ga watan november kenan wata na sha ɗaya kenan lekens november 1984 1884 turawa sun yi taro a ƙasar jamus alman wanda malaman tarihi sun san shi conference de berlin aka zo aka yi taro yadda za a rarraba afirka da kuma ƙasashen da za su ba mulkin mallaka wanda wannan taron ya ƙare ne a wato wata na biyu an gane ko 26 ga wata na biyu 26 février 1885 to wannan rarraba hankula da suka yi na kabilu da kasashe don saboda su ci gaba da mulkarsu kuma idan aka samu saɓani su ne za a koma su warware wannan saɓanin mun ba da misalin yadda suka rarraba masarautu a nan nijar suka cicciro suka cicciro masarautu daban-daban tun daga difa da maiduguri daura da zandar suka rarraba kabilun da ke nan bakin iyaka maradi da katsina kwanne da sokoto arewa da kuma kebi zabar ma wanda ke rayuwa cikin jihar kebi da wanda ke rayuwa doso dandawa saura cikin benin saura cikin niger kuma gurmawa saura cikin niger saura cikin burkina agadez azawad saura cikin algeria saura cikin niger saura cikin mali da sauransu tubawa saura cikin chad saura cikin niger suka ƙi barin masarautun su haɗu saboda kowace kabila idan ana son a tada fitina sai a yi amfani da ita ko wata jiha sai a tada fitina a tada tawaye sai a haɗa su kodancin jihohin da sauran kabilu a yaƙi waɗanda suka yi bore dama abin da suke so kenan kenan su suka yaƙi masarautu don masarautu makiyansu ne tun da sun amshi musu jagoranci amma kuma su ke tayar ma gwamnati da hankali don saboda shi kanshi tsarin gwamnatin ba wai suna son gwamnatin ta zauna ba wato sun cire tsari annizam almalaki tsari na tafiyar da jagoranci na sarauta suka kawo annizam addauli tsari na eta amma ita kanta ba sa son ta shi yasa idan suka ga ta kauce ma abin da suke so sai su tayar mata da yan tawaye ko zancen juyin mulki ko abin da ya kama da haka wannan kuma ba sun yi shi bane kamar kasashen afirka kawai in muka dibi kurdawa an yi musu irin wannan saura cikin syria saura cikin iraki saura cikin abin da kasar turkiya kullum ga su kabila mai karfi amma an rarraba su kullum tawaye suke yi to irin wannan abubuwa da dama sun yi su da gangan bomba a ritar ne inji su sun san da komi baɗin baɗaɗa wannan bala'i zai ita su a wutar ana na fata an fince to kuma muka kawo misalai daban-daban irin yadda suke amfani da wannan siyasa kaga taiwan da china suna goyon bayan taiwan jiha guda saboda kullum su zan suna da gindin zama a cikin yankin china sannan kuma koriya ta kudu koriya ta arewa haka suka yi kokari suka raba su suka ɗauki koriya ta kudu tasu ce suka bar koriya ta arewa kullum har yanzu ana yin fitina kira wannan ba wani abu ne wanda sun bar shi ko ina a duniya hanya ce wanda za su bi su rarraba kanun al'umma don su mallake su su ɓata addinansu su ɓata wato zamantakewarsu su ɓata ɗabi'o'insu su ɓata tunaninsu sannan kuma su tsace arzikinsu wannan bita ce ni yi a gurguje game da darasin da ya gabata kenan wannan kalubale ne ga al'ummomin musu wayi da ayi amfani da kai ka ruguza kasarka ka ruguza al'ummaka gara ku haɗa kai ku yaƙi kafiri maƙiyin ƙasashenmu don mu ci arzikinmu wanga yana gada ai abu ne mai sauki ko zai fahimta haka da ka ɗauki makami ka kashe ɗan ƙasarka wani ya ɗauki makami kai ko ya kashe ka su kuma su rinka ɗiba arziki kamar da suka yi a libya yau ga shi sun kai hari a libya kowace unguwa ma yanzu shugaban kasa gare ta don kwana da makami kowace kabila shugaban kasa gare ta amma can yankin da suke ɗiban mai ba kowa da arzikinsu kaga libya ta ruguje aikin da gaddafi ya na shekara 42 ya ruguje yanzu su ne ke cin amfanin ƙasar to in muna da hankali kasashen musulmi da kasashen afirka da kasashen larabawa shin mi zai kai mu kullum muna ganin bala'i yana faruwa a wani wuri kuma mu har yanzu ba mu kunci wa'azi ba libya wa'azi ce gare mu Siriya wa'azi ce gare mu Afghanistan wa'azi ne gare mu Iraki wa'azi ne gare mu abinda suka kai Mali wa'azi ne gare mu abinda suka kai Burkina wa'azi ne gare mu abinda suka kai Sudan yanzu yake faruwa wa'azi ne gare mu to menene irin waɗanda abubuwan ga suna suna faruwa ga biyafara yakin suka kawo a najeriya ga kamaru 'yan anglophone da kuma francophone ana ta rikici me yasa wannan saboda in babu wannan ba su iya shigowa kasashen musulunci ba zai taɓa yiwuwa kaga siyasa ce kuma fir'auna ya yi amfani da ita kuma kowa ya san fir'auna allah ce innahu kana aliyan minal musulmi ko cikin mabannata fir'auna yana daga cikin manyansu to me kake kira da haka ko baka yarda ba da ayoyin da za a faɗa ba dai wagga ce la reality kana ga abin da ke faru Rasha Union Soviet sun katse ta kuma yanzu jihohin Rasha manya hayyu kiran suna so su kai makamai saboda su yaki Rasha kai wanda ma bai bar Rasha ba mai makaman nukiliya balle kai kai da baka da kuɗi kai da an ka hannu makamin kalman ka hannu makamin nukiliya sai dai kalmar shahada to hada da zaka yi an ka jiho makamin nukiliya mi za ka danna kalmar shahada kama yi kokari malamai su koya ma ita da kyau ka iya dan kalmar shahada ma ba a iya ba la ilaha illallah da ake ce to la ilaha illallah a kalmar shahada muhammadu rasulullah rasulullah to da haka waɗannan mutane sharrinsu ya bayyana sun kashe muna mutane sun hana muna cigaba sun ɗauke masu ƙarfi sun kai can sun yi musu aiki dauki ƙasa amerika yau fiye da kashi goma na mutanen ta baƙaƙe ne asalin kai su iyayensu ne da kakakin su aka kai suka yi bauta ba a biya su ko da nan hagu su suna cewa wasu sun bautar da mutane turai an ɗauki mutanen mu an kai sun yi ni sun yi bauta sannan yaƙi ya barke tsakankaninsu itilar ya darkaki faransa an zo an ɗauki 'yan afirka sun je sun yi yaƙi an ci nasara a kan itilar su kuma an ci gaba da bautar da al'ummarsu ni in ta in yantar da mugu don saboda ci gaba da bautar da al'ummata ban da ɗan afirka musamman irin wanga aiki ba ku bar su tun da itilar duk wanda gara shi da su to waɗanda abubuwa abubuwa ne da a hankalci ko ba a baka dalilai ba kasan ba wai sai an ja ba gaskiya ce aka faɗa to wannan siyasa ga ta nan tana ta abkuwa haka ne suke bi suna ta ɓata ƙasashe ga isra'ila nan sun kawo ga ta nan ta rarraba hankulan larabawa saboda ta kullum musu da yankin larabawa gaba ɗaya kullum aka ta yi taron larabawa game da isra'ila ba a samu ni ba a samu wata magana shi yasa har suke da wani masal suke cewa ittafaqa al-arab ala an la yattafiqu laraba sun yi ittifaqi ba za su taba haduwa wuri guda ba kaga ko wani ijma'i ai mugun ijma'i to a takaicen takaitawa ɗan uwa musulmi kiran da nake yi ga dalibai ɗan uwana da masu da'awa malamai shine cewa wato qur'ani alqur'ani bai girma da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna magana kan rayuwar mu ta yau bayan ka karanta nassi ka fahimce shi ka san abin da ya gabata to ka yi application bisa ga rayuwarka ta yau don ƙur'ani yana magana ne da hadisai kan waɗanda suka gabata da mudin da waɗanda ba za su zo bayan to amma rashin ilimin istinbatu da rabtul nusus bil waqi'a yana daga cikin abin da ke tuta mu shi yasa zaka ga wani dan bariki ko dan boko yana ganin ba kaman ma addini bai san ma halin da yake ciki ba ba gaskiya bane sun cutar da daular musulunci ta hanyoyi daban-daban daular musulunci ta zamna shekara 857 tana mulki a turai musulmi suka mulki turai a espany daula ta andruzi ka shiga cikin intanet ka sa andruzi l'histoire de l'islam en espagne musulmi suka gina daula suka gina jami'o'i turawa suka je suka yi karatu a hannunsu aka karantar da su da yaren larabcin ilimin kere-keren na musulmi yare lang official larabci ne garuruwan musulmi suna nan yanzu haka actual lama a ƙasar espany wanda yana daga cikin abin da take samun kaso mai yawa na birije kinta ko budget kinta a ƙarƙashin garuruwan da musulmi suka bari a can espany gidan shugaban ƙasar musulmi na espany a yanzu nan wancan wanda aka wato na musulmi na wancan zamanin a yanzu ma akwai shi ka shiga cikin google ka sa kasrul hamra قاف صاد راء ألف لام حاء ميم راء ألف الهمزة za a gwada ma gidan shugaban kasan musulmi na wannan lokaci a espanya karon da ke cikin shi ko white house ta america babu irin wannan karuwa yanzu akwai wani marubuci ina don faɗin kisarsa saboda abu ne mai muhimmanci ana kiransa fuad siskin ka shiga cikin internet google ka sa fuad siskin ko da larabci ko da faransai ko da angle wannan mutumin masani ne kasar turkiya ya rayu a ya yi hijira daga turkiya lokacin da sojoji suka yi juyin mulki ba sa shiri da shi ya bar kasar ya je abin ga alman jamus ya zauna a wani gari da ake kira frankfurt da ya je baya jin yarurrukan turai ya tsaya ya koma da larabci ya fahimce su da kyau sai fara bincike ya gano banna mai yawa abinda ya gano tare da masu bincike tare da shi wanda suke taimaka mishi sai da ya gano libur biyar waɗanda na ilimi ne a turai asalinsu musulmi ne suka rubuta su da larabci da turai ya tarjama da faransanci ko da yaren turai ya ce na shi don sai ya ɗauko ya san wancan yaren ya san wancan wannan marubucin ya rayu a wannan shekara wannan kuma ya rayu a wannan shekara to kenan wane ne ɗauka daga wani sai a gane ilmin ilimin na duniyar yau na musulmi ne aka kwace sannan sai da ya gano term scientific kamar da suke cewa term dubu talatin da biyar transcend mil term scientific asalin su na musulmi ya samu ja'iza ta malik faisal da suke ƙasar saudiya an zo a zaɓe shi a bashi ja'iza ta nobel pre nobel amma ba su yarda saboda ya tona asirinsu ne sai suka ƙiya ko ba haka ba to wannan ilimin asalin shi na waye na musulmi ne to amma sai a cin ku boko haram saboda ku je ku ta kashe kanku alhali manya-manyan masanan waɗanda suka kirkira na abuwan na musulmi ne mathematic ilimi ne na musulmi domin abu biyu suke ba da mathematic algebra geometry algebra larabci ne aljabru ne ilmul jabru wal kasr aljabru shine abinda ana iya rarraba shi alkasr abinda baya rabuwa biyu ana iya raba ta ɗaiɗai kenan jabru alkasr ɗai ba ta rabuwa dole ba a iya raba ta daidai wani da haka ne suka sace wannan ilimi manya-manyan masanar suka bincike na musulmi irin su imamu fakhruddin razi a cikin ilimin kimiyya sai su ce maka razas to kaga razi razas ba ka tsaya ka gane ina da aka samu ba to muna kira zuwa ga al'ummomin mu a tashi tsaye waɗannan abubuwan wato su irin su ibn sina ko ben sena akwai musulmi da dama da suka yi bincike amma suna ta kokarin a ɓoye cewa asalin wannan abin daga musulmi ne don mu yarda da cewa ba a iya ci gaba in ana rike da addini alhali ko musulmin da suka yi mulki a can su musulmi ne suna da addini kuma suka karantar da turawa geometry geo tana nuhin ƙasa al'ard metri kuma daga metar ne abin awu ƙasar egypt suka zo suka kalli pyramid egypt ƙasa ce ta musulmi ba ta su bace suka kalli yadda waɗannan abin ake an kai wasu triangle da waye yau da shi ne suke jin daɗi wanda ya gano ƙasar america a nasu tarihi duk da ke an ce akwai wani ɗan ƙasar misra ya riga shi christophe colomb a 1492 da geography ce a wannan lokacin duk duniya babu inda ilimin geography yake da karfi da geography ta musulmi ya aiki hayyar gano hayyar gano ƙasar america a da su tarihi tun da shi wancan bai rubuta ba shi ko baturi ya rubuta kenan dole na baturin za a dauka to wannan banna da aka yi muna dun muna ina saboda ba ma karanta tarihin addini kai in ka ji alkalan imamul qurtubi imamul qurtubi wani sai ce imamul qurtubi wai shi qurtubi ne a ina yake kurtubi daga wani gari da ake kira kurtuba kurtuba kuma a garin spain ne yanzu ka shiga cikin internet ka sa cordoba masallacin imamul kurkudi cikin ismail ne ke yana nan yanzu aka ce alma har suna ba da labarin cewa yanzu ciwoci bakwai aka cikin wannan masallacin masallaci ne babba ginin da za a ci ma ya fi shekara 500-600 ka san ba karamin gini ba ne idan ka je gidan liman ka ce allahu akbar duk yankin na sai ajiya babu kuma mikro saboda da suka yi masallacin sai suka bar waɗansu kafafe hakan ga kankana waɗanda su aka yi installation masallacin ba a haɗe duwatsun ba sai aka bar duk kafafen masallacin iska yana iya kai cikinsu idan ka zo gidan lima akwai kafafe da ka ce allahu akbar sai ya shiga cikinsu gaba ɗaya sai ya je sama ko ina za a yi mun san wannan wa ya tsaya kada tarihi musulunci sun donna ba a sani akwai ababe na ismail inda za mu ce mu ɗauke su karatun da ba gaba ɗaya a nan zai ƙari a 2006 wani profesa da ke karantar da shugaban jami'a na kasar libya fatahillahi zayyadi yake cewa akwai wata talam ko mu ce trailer babban mota tana gudu sai ta bugi wata tsohuwar katanga a kasar espany abinda aka iske kusan libir-libir littafi na wato na ilimi 86,000 da karkashin cikin wannan katangar lokacin da musulmi yaƙi ya ci su sun san halin batuni in yanzu iska bibliotek ya ɗibi waɗanda bai ɗiba sauran yanzu ba cikin teku sauran ya kunna musu wuta sai suka yi ƙoƙari suka yi katanga suka sa su tana yi wa akwai al'ummu da ta amfani da su wannan hasara ta yi muna yawa to amma matsalar duk inda take abu na farko shine wayewa in har baka san makiyinka ba to har yanzu kai baka san rayuwa tunda sai ka san makiyinka zaka san wani mataki zaka duka akan shi to amma in kullum mutanen gar suka yi muna wannan banna suka karkashe muna mutane suka ɗauki saura suka yi musu bauta suka ɗauki mata suka kai su a turai suka yi musu rainon 'ya'ya waɗanda suka ga sun abin nan suka yi zina da su cikin bato wanda suka ga tawara ɗaukar rai su jefa cikin ruwa metisage baki da kwari shin wai ta ina an ka samu metisage tun da baki in ya aure baka baki za a samu kwari in ya aure fara fari za a samu to metiskin nan baƙaƙen matan wani da aka kai suka yi musu ciki har aka samu irin waɗannan mutane ka taɓa tsaya ka tambayi kan kai an kai aka samu mai tisa shi ba wani to shi yasa gaskiya mu gaya maka mu gaskiya rashin ilimi kuma wayayyen ilimi yana daga cikin abin da ke haddasa mu da masarufi dukkan akwai abin da in kana da hankali ko taɓa shi ma ba kai balantana ka ce za ka yi wani aiki da ka ɗauki makami ka ce za ka kashe ɗan uwanka shi wanda ka ce kana kashe kafirai su turawan ta yi ka kashe su ai kafirai shi wanda ya baka makamin nan don baka iya yaki sai da makamin nan kafiri ne kashe shi wanda ya baka kudaden da kake gina kake yin aikinka kafiri ne kashe shi wanda yake baka labaran da kake kai wa musulmi hari shi kafiri ne kashe shi ba shi ke nufi a zuwa ce yan ta'adda yan ta'adda to kafin a ce ta'adda waye ba da kayan aikin ta'addanci mu ne ba mu kake da makaman da ake kashe mu da su kudin da kuma ake kashe wani bi ko yankin mu babu su kuma su sai a ba su labaran da gwamnatoci mu ba su da su da suke da satellite yanzu in kai waya daga nan afirka sai ta je turai sannan ta dawo afirka wani da ya ce wannan magana tana nan kuma ka nan ya kamata ka tambaye da baka amsa in kai yi waya nan sai ta ta turai ta dawo wani ce kai alawar ga magana hankali bai karɓar ko haka nan bane wa yake da satellite su ko to in kai yi waya dole sai ya je ga satellite satellite kin suke controlling da sanda su ba da dama ai waya ba su ko ka da dauka ba kuma ka da dauka to kawo ta wannan in uwa musulmi yana nuna al'ummar musulmi raunin karatu da ilimi da wayewa shine babban ciwon wanda ake ya kamu da shi ya kamata mu kai maka mu gaskiya kuma mu tashi waɗannan mawdu'an bari cewa siyasa siyasa kalima ma ta siyasa asalin ma ta musulunci ce ta larabci ce ba ta sunci duk dictionary na faransai na duniya da na angali babu siyasa cikin shi sai da ce maka politik science politik political science amma da ka ɗauki dictionary da larabci sai ka ga babi na sinun da wawun da sinun sasa ya susu siyasatan idan dabbar al'amura wa a dara shukuru sai ka diba kalima ce ta larabci jagoranci take nufi amma saboda waɗanda ke shiga siyasa suna da manufofi waɗanda ba su da kyau waɗanda ba su da manufofi na gari sun fi yawa sai a ce ayyin siyasa haramun wa ya gaya maka hadithi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kanat banu isra'il tasusuhumul anbiya bani isra'ila waɗanda suke jagoranta su shine tasusuhum al anbiya sune annabawa kullama halaka nabi khalafahu nabiyyun akhar duk lokacin da wani annabi ya mutu wani annabi ne ya mai bayansa amma kalmar ba baka san ta ka bace ina ba za a fahimta to da haka uwa musulmi shi yasa muke son mu ɗauki maudu'ai waɗanda suke wayar ma al'umma da kai kuma ba wai ba su da alaƙa da addini ba ne a nuna maka addinin ya san da zaman waɗannan abubuwa wannan fu'ad siskin da nake gaya muku jami'a ta malik sa'ud da take ƙasar saudiya da ta fara lissafa abin da ya bankano ya kai ina ganin kusan a wata taba a iska bai kai mujallaji kusan goma sha takwas ba abinda an ka gano da turawa suka koyi da musulmi a wata taba a babba in ba sai ba ko ta turai ce ya kai kusan mujallaji goma di volume an ka gano to a ina muke kuma ina da to yau wannan shimfiɗa ce duk da ta yi tsawo amma dole za mu faɗe ta saboda abu ne mai muhimmanci za mu tattauna akan wani kalubale da yake tunkarar duniyar musulmi siyasa don za mu ɗauki cikin abin da ya shafi jagoranci muna taɓawa ne a kowane fage na rayuwa akwai abin da ya shafi jagoranci akwai da ya shafi wato zamantakewa likitanci wane ne gasu suna da yawa kalubale to cikin jagoranci za mu ɗauki wata siyasa da ake kira siyasatu wato al-ihsa al-ihsa ihsar ita siyasa dai mun san tasinu ne da ya'un da alif da sinu da ta'un ihsar kuma alhamza mai kasra da ha'un hakarami da sadun da alif da ra'un ihsar kalima ta ahsara da larabci yuhsiru ihsaran da sadun ne shine mana'a a zo a sa maka shamaki tsakaninka da Allah Allah ce wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al hajj in an kange ku an samu ku takunkumi an samu ku shamaki munan kawai sai a ce a ihsa ambargo boykote ai wannan waɗansu abubuwa ne waɗanda siyasa zamani ce ta kawo su wa ya gaba haka ƙarya ne waɗanda abubuwa an yi su tun zamanin zamanin zamanin zamanin zamanin mai tsawo amma ba a faɗar magana babu dalili tunda in ka faɗi magana ba ta da dalili ko ko faɗar magana ba shi ne ba wato an ƙari har da mahaukata suna magana amma inda za a zo a gane wanda ya faɗi magana sai a ce kawo dalilin ka qul hatu burhanakum kuntum sadiqin wajen dalili ne ake gane wanda ya sa abin da ke da bai sa abin da ke kuma dalilin ingantacce don akwai mai bada dalili amma dalili na banza wanda ba wani dalili a kansa ma'ana ba dalili bane tabbatacce wanda ya kamata a yi aiki da shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul shura والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربه kaga suna da hujja amma ta banza ta bogi to anan wannan siyasa ta alhas ko al-ihsa boycotting idan aka ce boycotting a sa maka takunkumi a hana yin mu'amala da kai ta kowane fage ina fata an fahimce ni a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi ka karanta littattafai na sira littattafai na sira ka ɗauke su suna da yawa amma in kana ɗalibin ilimi kana iya farawa da misalin arruhiqul mahtum na imam al-mubarak furi na baka misalin littafi ɗaya ne ba dole ka dinsa shi za ka ga wani babi an sa muqafa'atu quraish muqafa'atu quraish quraishawa sun yanke alaka daga qata'a ya yanke muqafa'a kowa ya yanke da wani min al-tarafayn quraish lokacin da da'awar manzo sallallahu alaihi wasallam ta fara karfi a makka sai aka ga wace hanya za a bi a taka ma wannan da'awar burki sai suka ce to yanzu yadda za a yi a yi muqata'a tunda suna ganin suke da gari suke da mulki suke da kuɗi suke da kaza suke da kaza sai aka ce to duk wanda ya ce ya yarda da addinin manzo sallallahu alaihi wa sallam ko ba kafiri ne amma ya yarda ya bi shi ma'ana ba zai yarda da hukuncin da za su yi ba to shi kuma bangare daya su kuma kafirai su kuma bangare daya sai aka sa su cikin wani rafi da ake kira shi'ib na bani hashim aka ce ba za a sayi gare su ba ba za a sayar musu ba ba za a aura gare su ba ba za su aura su ba ba za a ba su abinci ba ba za su ba wani abinci ba tun da in ba ba a baka wadin aiki da ke cikin matsala ko ba ka ba komai na rayuwa aka yanke shi ne ake kira boycotting wannan me yasa aka yi shi saboda a yaki addini to yau wani in yaji an ce kasa kaza an samu takunkumi misali kamar kasar libya ai an samu takunkumi ko kuma libya ta ci gaba da rayuwa dan an samu libya takunkumi ko kasar cuba an samu ta takunkumi ba su ne aka fara sawa takunkumi ba a duniya kaji ashe tun cikin sira an yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa ridwanullahi alaihi ajma'in wannan tafiya ce ta rayuwa kenan sai ka karanta ka san wannan abin yana iya zuwa don a shirya ma mafita wa ya tsaya hankalta ba wannan sai dai ta rayuwa wani ya karanta ya wuce amma bai tunanin abin zai zo gare shi أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول قوتك حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أبو نبي كنن شي wannan siyasa ta takunkumi bayan irin wannan na boycotting ana iya sawar takunkumi alhissi ko alma'anawi ya an ce alhissi shi ne abinda muke gani alma'anawi abinda ba ma gani yanzu kaga a hana maka abinci ai abinci ana gani shi ko a hana a sanar da kai ilimin da zai amfane ka shi ba ai takunkumi ne amma ba ka ganin shi sai a ce an ɗaura aure ba ka taɓa ganin yadda malamai suka ɗauka suka yi haka ba ba haka ba karamin wani misalin da kuwa zai gani to fagen rayuwa da ilmummukan rayuwa ta ko'ina kasashenmu da na larabawa an sabu da wannan takunkumin amma ba kowa yake hankalta ba wannan ba a cikin rayuwa akwai tsari na siyasa na jagoranci a cikin rayuwa akwai fage na addini duka shi addini shi ke tafiyar da komai addini ya shafi tafiyar duniya shafi tafiyar lahira a ba wa yana sai a ce addini da duniya tare su ce akwai abin da ya shafi siyasiyan ta fuskar siyasa akwai abin da ya shafi mutayir diniyan a nasu tsari ba ta fuskar addini akwai takunkumi wanda aka sa wanda ya shafi iktisadiyyan tattalin arziki akwai ijtima'iyyan na zamantakewa akwai tarbawiyyan takunkumi na tarbiyya akwai i'lamiyyan takunkumi na kafafen yada labarai da sadarwa za mu zo da mu yi bayani gurgurun iko akwai takunkumi ilmiyya ta fuskar ilmi akwai ta'allumiyya ta fuskar karantarwa akwai kuma takunkumi tibbiyan na wato abin da ya shafi ilmin likitanci ina fata mace shi akwai amniyan ta fuskar tsaro akwai qada'iyyan ta fuskar wato hukunci da shari'a sannan kuma akwai geographiyan na wato geographiya da iyakokin kasashe shata iyakokin kasashe sannan kuma akwai tarihiyan na fuskar tarihi sannan kuma akwai geologiyan wanda ya shafi arzikin da ke karkashin ma'adanai da ke karkashin kasa geology sannan akwai fada'iyyar wanda ya shafi sararin samaniya waɗanda ta kuma yanka sama su bunda Allah ya daga to kun ga in mun ce ɗaya daga cikin su in mun doka ai karatu waɗanda ta kun kuma kowane yana buƙatar karatu ba ba ɗaya ba kinan kaga ba karatu ne da za a cewa an ƙare ba sai dai a bada alƙalin ba a takaice ɗaliban ilimi su tashi su ga yadda za su bayanin irin waɗannan ababen a ga yadda za a bayanin su amma ni misalai ne zan bayar ɗaliban ilimi da malamai a tashi a ɗauki irin waɗannan abubuwan aikata su aimin al'umma bayani ko kuma a'a ba ina fata ana fahimta ta in Allah ba da iko da dama wata rana mun sai mu ɗauka akwai shi wuri kaza amma misalai ne kawai zan bayar dan saboda ana son karatu ya zama to mai rassa da yawa yadda za a ci gaba da bayani akwai takunkumi siyasiyya na siyasa ƙasashen turai da kuma kasashe na america sun sanya ma kasashen larabawa da kasashen duniya takunkumi siyasiyan ta fuskar jagoranci jagororin siyasanmu tana karkashin tasu in ka ce za ka ɗauki wani mataki ba za su yarda ba sai su je sai sun kai kotun duniya kaji kotun duniya sai a kama shugaban kasa na kasashen larabawa a kama shugaban kasa na kasashen afirka sai a kashi ta mai shari'a amma har yanzu ban taba jan an kama shugaban kasa turi an kai can ba ko na america kaga wannan dan saboda jagoran da zai dauki mataki a cikin kasashen mu dan saboda mi dan saboda kasar shi ta ci gaba sai su sa a mai bori a kamo shi sai su daure shi an kai bagabo a wannan kotu shugaban kasa ne na afirka me dalilin kanshi saboda bai yadda ba da faransa ta ci gaba da tsatsa arzikin kasar cote d'ivoire an kai castilu na liberia wadda kasa ce kadai tilo wadda amerika ta yi mulkin mallaka a afirka an kai shi a wannan kotu me dalili saboda yana kokarin kasar shi ta tsaya da kanta bai yadda bai yi biyayyar kasashen turawa takunkumi sannan sun kirkira wani abu da ake kira droit de veto kujera hawan naki inji yan jarida suka fassara ta su kasashen nan guda biyar america ingila faransa rasha ko ba haka ba china su suke da droit de veto wai in suka yadda da abu su biyar to duniya ta yadda in ɗaya daga cikin su bata yadda ba to duniya ba ta yadda takunkumi ne na siyasa ba ka iya ɗaukan matakai a cikin ƙasar ka a kuma zancen al'ummomi da yi suke ana kokarin a kare haƙƙin al'ummomin duniya da kare haƙƙin ɗan adam mun fahimci wannan da kyau to wannan takunkumin da suka saka bai tsaya nan ba amma ya za mu gane na hayaniya ne lokacin da aka ce za a kai bush a wannan kotu ya ce asu musu ma'arar da wannan kotun ba kwata-kwata hayaniya ce lokacin da wannan kotu ta samanda dare ga shugaban kasar rasha putin ya ce duk waɗannan da suke aza wannan ƙarar da waɗannan alƙalan shi ya kama su don yana tana su mashi na fi su a duniya su ya kama su ya ce kuma wannan takarda mandadare takarda da za a kama shi ba ta da bambanci da takarda wadda in mutum ya yi kashi a cikin dush toilet ko abin da kusa akwai na tura wanda in mutum kare kashi ya shayi ya ce to da wannan takardar da takardar wannan kotun duk wani ba ɗaya a wajen shi al'isa a siyasi to al'ummomin musa irin wannan abuwa an rage an kaka ba wannan misali ne nake bayarwa sai ka yi karatu kan wannan ka aza shi bisa ga kasashen duniya kaga aiki ne mai yawa akwai al'isar addini takunkumi na addini duk lokacin da wani malami na addini musulunci zai yi magana sai a ce ba a yadda da shi ba ya kawo tarzoma a cikin kasa amma idan wani arne ne zai magana ko ko malami na addinansu sai a ba shi dama yanzu munan nijar katar bandis na kusa an ce mu musulmi muke yan kursan ne ba musulmi ba da sauran addinai na karya da kuma komi da komi da arnanci da waye to abin tambaya a nan ya aka yi sai a ce masallatai misali sun yawa a rage su koko a yi ma masallatai tsarin da za a kaza amma ba a taɓa tunanin cewa ba a'a mu asalin mu musulunci muke wani bakon addini ne shigo muna daga turai aka kawo mu shi to ya za a yi omg omg da suke taimakawa da masu kuɗi da masu kuɗi da suke taimakawa ma addini saboda ya ci gaba ai kokari a taka musu burki a samu da takunkumi ta fuskar addinin mu amma su wadancan a ba su dama da su da gidajen likitansu da kuma wato kudadensu da gudanar da aiki da ONG ONG nasu su ci gaba da aiki ba tare da an tuhumce su ba ya kamata mu fahimci wannan akwai takunkumi cikin wannan tafiya akwai isar al-iqtisadi saboda a gurguje ne dan ba da su na tattalin arziki wani sai ce a'a ai hisarul iktisadi ai abu ne wanda turawa suka kawo shi an bargo na economy wallahi ba su kuka kawo shi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin annabawa akwai shi cikin suratul munafiqun ko ba haka ba wani sai ce an ce suratul munafiqun bai ji an ce suratul munafiqin ba al mudaf wal mudaf ilayhi ko ba haka ba ko kaga a karatu dole irin wannan shi ba an duba a wuce surori ne guda uku su kadai adda wannan dabi'a cikin alqur'ani kai tsaye suratul kafirun suratul munafiqun suratul mu'minun ba ce suratul munafiqin suratul kafirin suratul mu'minin to yanzu ya zaka yi sai a ce a tsari biyu ne gare ka in ka ce kana iya cewa qara'tu suratal mu'minin ko suratal kafirin ko suratal munafiqin qara'tu fi'lun wa fa'il abu gujiba sai mun ja dogon irabi surata sai da wato maf'ulun bihi wa huwa mudaf al mu'minin mudafun ilayhi in kafiri ne mudafun ilahi in kuma nafi'in ne mudafun ilahi to in ka zo kuma an gane ko suratul qara'atu suratul mu'minun qara'atu suratul kafirun qara'atu suratul munafiqun sai ka ce to nan qara'atu fi'il wa fa'il suratul mu'minun mabniyun 'ala al-hikayati maf'ulun bih mabniyun 'ala al-hikayah haka ka rubuta shi in baka san wannan baka yi kokari ka san shi kan wata rana wani ya kuma ka wannan shi ba ya ce cikin qur'ani ba wanda sun rubuta qur'ani ba musan larabci ba sahabban su da larabawa ne ba su ne sai shi tun kuma larabcin bai gurbata ba suka san qur'ani suka san hadisai suka san yaren larabci da kace ba san qur'ani ba a dai baka abinci ka ci kai kwana baka sa aiki da kake ba Allah yake cewa humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yunfaqu suna cewa kada ku taimaka ba wanda suke tare da manzan Allah sallallahu ku ba su kuɗi ku taimaka musu hatta yanfaddu sai sun wace yau duk mai taimaka ba addini ne ake so da shi an san dai kuɗi suna da abubuwan da ke tafiyar da al'amari amma ba su kaɗai ba ne ya ce to mai kuɗi kaza mai taimakawa ku ɗora mai fakancin da bai iya biya ya kauce in kasashen laraba da mai kuɗi na taimakawa a ce bari in ya kiya a ce ga takardu kana taimakawa 'yan ta'adda kasashen duniya shi yasa mu kasashen mu kullun sun tsaci arzikin namu sun kibarin murika arziki sun samu da wato abin da sun samu da ambargo takunkumi na arziki mu ke da arziki amma an samu da takunkumi yanzu kasashen da faransa ta mare don ta yi musu mulkin mallaka dukkansu waɗanda suke ba waɗanda suka bijire mata ba irin su gine ko na duk da ke su ba wanda suka zo bayan sai ku ture su bi su mun san da cewa kashi 85 cikin 100 na asusun gwamnatin mun san da cewa shi na faransa yanzu kuma nijar kudinta kashi 85 cikin 100 yana faransa 15 ne da abadijar ta yi aiki da shi yanzu idan muna buƙatar ƙarin kuɗi sai mu je can mu ce muna son ƙarin kuɗi to cikin kuɗinmu sai a ba mu bashi kuma bashin nan mai yantere mutum ne san da wannan kuma haka ke ciki kwanga misali inda ba su aiki ya isa bari in bar shakarar saura mutane su ciki a ta yi bincike akwai alhisarul askari takunkumi na jami'an tsaro ko wato na yaƙi ke wani sai amma da abu ne wanda ke yau ba yau aka fara ba Allah subhanahu wa ta'ala ke bamu labari a cikin gaswat wato suratul ahzab a yakin ahzab da aka yi ana kiranta gaswatul ahzab ana kiranta gaswatul khandaq duk yaƙi guda ne an kira ta gaswatul khandaq saboda ana a wato an yi rame da kewaye madina shine al khandaq fikira ce ta Salman al-Farisi wanda ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ko ba haka ba ana kinta gazwatul ahzab saboda an hankalta mu kungiyoyi ne na kafirai suka zo suka kewaye madina shi ba musulunci zama daya Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira id ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa id zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah da kanshi ce wa zulzilu zilzalan shadida an kewaye min fauki kuma min asfalinku ko ina aka kewaye laibas militar na wannan zamanin da suke cikin kasashenmu da sauran kasashen da aka aza su mine ne aka yi su ko ina sai kaga sojojinsu ne to wannan takunkumi na yaƙi ba yau ne aka fara don zuwan aje bas militar ko ina a cikin kasashe na musulmi da kasashen larabawa har ma waɗanda ba su ba bas militar na amerika yanzu suna kasa almai tun kare yakin duniya da amma babu na rasha bas militar na amerika suna cikin italy har yanzu suna bas militar na amerika har yanzu suna cikin japan ko ina sun rike sun tattare wannan hayaniya ne in akwai imani ba an yi musu haka ba in wahala ta zo nan na ake gane mai gaskiya ko tsanani zo nan ake gane mai gaskiya don da bai da gaskiya duk wannan taron da sun kai da yake waɗanda suka yi wannan yakin sun yadda da Allah sun ba Allah gaskiya to sai Allah ya tura musu rihan iska wa junudan da wata runduna lam tarawa da mutum munafikai da aka sai suka Allah ce wa id yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura kaje munafiki yace ai ba komai illa ghururan sai ruhi Allah ce amma su mu'minai me yasa me yasa Allah kawo almunafiqun limadha qalu hadha alkalam linifaqihim Allah ce walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adna Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima me yasa suka faɗi wannan magana yace lamma ra'a almu'minuna alahzab limadha qalu hadha alkalam li imanihim duk aka yi da aka ƙari Allah da kanshi ce wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khayra wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah da kanshi ne mai da su don haka in mun ba da gaskiya mun tsaya mun bi Allah girgiza guda ta kasa duk tana sawa duk wata bazmi da a cikin a bisa doron kasa ta yi kasa iska in Allah gada ma sai ya tura musu yadda tura ma adawa iska waɗanda suke ganin suna da ƙarfi Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa wane da fi mu ƙarfi kazo kana kiran wai malaiku kiyama da wani man ashaddu minna quwwa Allah ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun to ya aka yi da su ba suna jin karfi ba fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin lil dhiqahum adab al khizi fil hayati dunya wal adab al akhirati akhza wa hum la yusrun bal ma cikin haqa nan ya bayyana yadda aka yi da su aka raga raga da su فأما واتو فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الله ده كان شتي فهل ترى لهم من باقية إسكا أكتو سبع ليال وثمانية أيام saba alayat da rai bakwai wa samaniyata ayyam da kwanaki ko yini takwas husuman jere Allah ce fatar alƙawma ka ga waɗannan mutane su adawan sar'a kukkunci Allah ce ka annahum a'jazu nakhlin khawi ka ce kututturen iccin da binu ne wanda ki ko iccin da binu wanda an kararake shi daga ciki babu komi sai iska ta zo ta ɗauki mutum ƙato ƙaton ƙaddara na adawa ta girgiza shi ta girgiza shi sai ta taɓa da shi ta buga shi ga ƙasa shi fashe kamar kwaɗo ba Allah ra'ayi ba iskanci tornado akwai rikima tornado ta yi ba ƙasar america iska Allah ke turawa da kilomita 500 in suka dinga sai a ce a jaye mutane wanda ya ce yaƙi a bar shi ta hallaka shi sai a jayi ta zo ta biya da gidaje masu soro mai hawa 50-50 ko yanzu in baka yarda ta adawa ba to ga tornado nan kana yanka الحصار الاقتصادي الحصار العسكري الحصار السياسي الحصار الديني سيكما الحصار الاجتماعي تاكنكمي نظام الزكيوة الرجاء الرربا متفسكر واني بيّن دواني يبقى أنك تقوم أي كتا أنا النيجر نكي أنك تتوزع كاو ديجي sai aka ce to yanzu ga yan ana so ga dan Niger ga kuma baturen Faransa ana so a sa deje yan Niger da kansu su cewa a zaɓi ɗan Faransa cikin mu waye da dauni waye da dauni travail arab zamu ɗauka ko rendezvous african ko african time zamantakewa mu kullun ɗarɗar da juna muke saboda ba wanda ya yadda da cewa bai yadda ba a bashi wani abu a cutar da ɗanɗan shi zamantakewa mu kowa sa a wani tashi kamar kamar dambe kaf matar ka jiran ta ka ta samu sa'a ta mamu miji so shi ka shi kwari mata yaron ko da ka ajiye shago so shi ka yi gina kere ka hanka hawara tangadi ka kai kasafi ya hita mai gida so shi ka yi tsace ka sai ka shekarar arba'in karkashin shi ka tsuwa kayi mata kayi iyalai bai baka komi ba ka mutu magada su kwashe dukiya ya za a yi mukai labari da irin waɗannan ɗabi'a wannan misali ne zan bayar kawai saboda lokaci ya tafi alhisarul istima'i alhisarul iktisadi sai alhisarul geography ta fuskar iyakoki duk wanda ya dibi nijar ya dibi arewacin najeriya ya san abu guda ne amma saboda sun suna su samu da shabaki na geografiya duk wanda ya dibi kudancin najeriya ya san sun fi kusa da mi na wajen kwatanu to me yasa ba a hada wajen kwatano ba da bi da kudancin najeriya me yasa ba a hada arewacin najeriya ba da nijar saboda a sa shamaki tsakankanin a yanke alaka ga kabilu daya addini daya yare daya wayewa ɗai kirkir ɗai zamantakewa iri ɗaya ga auratayya ga kasuwanci ga komi amma ba ture katon kaddara na faransa da katon kaddara na ingilisi suka zuwa ta iyaka duka wannan kuma mun kasa gane musu cewa sun sanya wannan ne saboda su shiga su samu na takunkumi na mu'amala wa juna ga alhisarun lugawa takunkumi na yare in ka shiga najeriya dole sai ka yi turanci za a gane english in ɗan najeriya shigo nijar sai ya faransanci za a gane shi wani yana cewa to ai al'ummomin su na kasuwanci ba haka ake nufi ba shugaban kasar najeriya iya zo nijar da wani yare zai magana eh english english yaren najeriya ne shugaban kasar france nijar in ya tahi zai magana da sunan al'ummar nijar a najeriya da mi yake magana faransanci faransanci muka gada da yaren kama an hana maka ka amfani alhisaru ta'alimi wa ta'allum na koyarwa da na koyon karatu nan ma an samu da takunkumi takunkumin babu iya karatu sai da yaren su har yanzu takunkumin da aka samu da mun kasa bambanta tsakanin ilimi da yare yare daban ilimi daban mathematic daban ilimi wato faransai daban me dalili da english ne ilimi da rasha bata ci gaba ba ta iya kirkiri iran bata iya kere-kere ba faransa bata iya kirkiri da faransanci ne ilimi da america bata ci gaba ba china bata ci gaba ba rasha bata ci gaba ba da rashanci ne ilimi da america bata ci gaba ba faransa bata ci gaba ba iran bata ci gaba don ba yare guda ba da indiyanci ne ilimi da america bata ci gaba ba ingila bata ci gaba ba faransa bata ci gaba ba rasha bata ci gaba ba yare daban ilimi daban mat ana karanta ta an anglais da english ko ana karanta ta da faransai ana karanta ta da rashanci ana karanta ta da charanci to miye dalilin da ya sa in mutum ya iya faransai sai a ce yana da ilimi alhali kuma shi faransai yare ne ilimin yare daban ka karanta literature daban kuma ka iya kirkir daban don ne wai yaren faransa wani irin yare ne suke magana da shi da wani yare ne suke karatu da wani yare suke kirkiri rasha da wani yare suke karatu da wani yare suke kirkiri menene yaren kasar fashanci amerika da ingila da wani yare suke magana da wani yare suke karatu da wani yare suke kirkiri ƙasar iran da wani yare suke magana farisanci da wani yare suke karatu da wani yare suke kirkiri to mu miye yarukan mu da muke magana su kuma mu yasa ba mu iya karatu da su kuma mu yasa ba mu iya cigaba da su kuma yasa ba mu iya kirkiri da su ka taɓa azama kanka wannan tambaya alhisabu ta'limi kuma tsarin su zaka bi ba ka ƙara wani abu ba ka rage wasu suka tsara yadda za a karatu shi yasa sai su gaya maka yanzu misali an koya maka mathematics physics shi ne ai ilimi ne ko amma ba a yarda baka laboratory baka yi kirki sai dai in ka ga wurta ka iya su kai ka can kai musu aiki cikin laboratory kaga ko ka karanta an sa maka hisab baka iya tatbiq at-ta'allum wa at-ta'lim ba practice ga hisab da suka sa bayan at-ta'limi al-hisab at-tarihi ta fuskar istuwar yanzu nan da yawa da suka karanta istuwar professor na istuwar istuwar istuwar sai baka a baka labarin france a baka labarin tour eiffel a baka labarin statue de la liberté duk kasan tarihin waɗannan turawan balantana yanzu kwallo da ta zo babban musiba mutum ya san tarihin yan kwallo da mawaƙansu amma bai san tarihin ƙasashe ba bai san tarihin musulunci ba ko na shi tarihin ma aka tambaye shi bai san shi ɗaya wadda san tarihin musulunci bakon dan kwallo e ya san sunan shi ya san sunan baban shi ya san sunan mamashi ya san sunan matar shi ya san yaushe fara kwallo ya san kwantakin shi ya san motar da yake hawa ya san ko jirgi nawa gare shi ya san inda yake kwana ya san wace kasa shi ke yanzu ya san yana da lahiya bai da lahiya mu je zo ga al-hisar at-tarihi bayan shi sai mu je zo ga hisar al-jiyology nan ne matsalar ma take tattalin abin da ke cikin arzikin ƙasa wa yake noma kaɗa mu wa yake noma gyaɗa mu wa yake da gonaki na noma mu wa yake da zinariya mu wa yake da hetur mu ko petrol wa yake da iranium mu amma mu ba mu iya sai da iranium kuma ba a yarda ba mu yi makamu santur nuclear kuma ba mu isa ba mu je kasuwar duniya mun mu sayar sai dai a ɗauka a sayar a ba mu bin nan kakana alhisarul geology ka taɓa tsaya kai wannan tunani ba kan ka amsa alhisarul amni alhisarul amni da shi da alhisarul askari duk ɗaya am tsaron suke bata mun shi suke yada waɗanda duk suke su 'yan tawayen masu tawayen addini ko tawayen ayyos kaza ba waye watsa su waye watsa tunanin kidnapping dan adam ya koma kudi finafinan su da ake kallo yadda ake kama mutane yanzu ga shirin kowa shiga cin arda ga alqadai yau shari'o'inmu da muka yi tun kod ta faransu wadda sun kada aiki da ita sun jefar da ita mummuna da muna amfani da ita kuma ana son abi ta harfiyyar ga professor na duwa wai ba su iya tsara ba cewa kundin shari'a ta dace da al'adodinmu da zamantakewarmu da addininmu sai dai a ɗauko abinda a can turai abinda aƙida ba guda ba yanki ba guda ba yare ba guda ba hali ba guda ba ko a ce wai ai apliken wannan luwa a ƙasashenmu ina amfanin wagga profesora ina amfani ta domin shari'a tana dacewa da mutane etun da feasibility ina take an sa takunkumi kawai sai da ɗauko da bature a ce ka'ida ta doka kaza an rubuta waye rubuta ta shi wanda bai wasan al'umma ba shi yasa duk dokokin da ake yi nasu ba su cin nasara da an haɗa doka mutum biyu ne shi wanda a sama mai mulki da mai kudi shi ya zama ta shahe shi ba ta shahe ba ta shi ba ta shahe shi ba ta shahe kuma yan fartin shi ba in soja ne ba ta shahe inda karkashin shi ba mutane shi shi ke shi ko talaka in an kama shi in shi na da wani ahindar shi in bai da kuma in akwai wani abu aljihun shi ba su shi ba ya cira in an kama shi ba in babu wani abu kuma ta kare na tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah hisab حصار أمني حصار قضائي حصار اقتصادي حصار اجتماعي حصار تعلمي حصار تعليمي حصار سياسي حصار تعاملي an hana mu yi mu'amala da waɗansu ƙasashe ba a yadda ba dan je ce zai hindo mai sun kace musu yadda ba kamar ƙasar tasu ce al'ummar shi take sun samu abinci sun ki yadda sai ga matasan faransa suna zanga-zanga suna cewa don mi shugabannin ƙasar faransa za su bari a fiddo musu da zarfikin su na arzikinsu kuma muna kwana ta ko'ina sun ɗarbi kuma sun kawo waɗansu waɗanda ake ce ma wai za su zo su yi muna technician su koya wa mutanenmu aiki ba ta ƙyan leƙen asiri ne duk sun sa abin da ke ma'aikatunmu sai su baka labarin ƙasarka abin da baka sani ba waɗannan assistant technique duk mahi yawancinsu duka na ekonomi da wace tsiya duka kenan mocin kudu sun sani ga hisar na azira'i na noma har yanzu nijar ana cewa mu miliyan 20 ne ko 20 dola china yanzu tana kwararin miliyar biyu china ta lunka musu 100 amma kuma daga china aka kamu da abinci kuma a ce wai yawa na munka kasar da akwai gibitu cikin wannan magana alhisarun zirari kowane fage sun samu na kili amma ba kowa ce gane ana cikin takunkumi gane ka kawai rayuwa tana tafiya ne daidai da ya kamata ba haka nan bane takunkumi ne zamantakewa an ce mata su nemi yancin su ma'ana su bijire ma iyayensu da mazajensu kowane gida an kunna wuta to in kana rigima da matarka ya ko ka kari ƴaƴan da suka taso wani na wa da mutunta ka an samu ka takunkumi tarbawi an samu na tarbiyya tarbiyyar mu an ce kauyanci ce tasu ce daidai kato shi armi kato mace ta aure mace wangare a tarbiyya wangare ci gaba a ba mu amsa to in ka dibi dukkan waɗannan fage na rayuwa ga alhisarul i'lami abinda suka so su za su baka labari in ma ka ji an yi da yarenka wanda sun ka rubuta ne da yarensu za a ba dan jaridan naka mai jin yarenka shi fassara maka takunkumi ne yau in an ka ce radiyon nijar ta baka labari sai ka ɗauke shi wasa amma an ka ce rfi ta ce ko bbc ko doce bada ko radiyon america yadda wasu suke gaskata shi ba su gaskata ƙwar'ani haka da hadisi dan in ka ja ayar qur'ani ko hadisi ga hadisi ingantacce ko ga ayar qur'ani sai ya so shi yarda sai shi kukan akuya sai shi kwana oui oui c'est le coran ou bien oui oui c'est un hadith mais تدفق الاعلام من جانب واحد ko ina daga gare su ne muke samun labarin kasashen mu sai an dauka akai mu su su gyara su ba mu labarin kasashen mu da yadda kamata mu rayu kenan kamar an samu ka takunkumi su za su faɗa ma yadda zaka jagoranci su za su faɗa maka yadda zaka gudanar da addininka su za su faɗa ma yadda zaka gudanar da tattalin arzikinka su za su gaya ma yadda iyakokin ƙasarka suke su za su baka tarihin kanka da na iyayenka da yarensu su za su baka izinin kai wa ko ka hiddo ma'adananka su yadda su gina ma da kai su za su nuna ma yadda zaka yin tarbiyya su za su gwada maka yadda zaka karantar su za su gwada maka yadda zaka neman ilimi su za ku da yadda zaka ka tsaro su za su nuna maka yadda za ka yin hukunci su za su gwada maka yadda za ka yin komi a cikin rayuwarka kai saboda renin wayo yanzu turawa wai hadda jima'i sai an koya ma dan afirka da kasashen larabar da su jima'i bugani yanzu don leproji ana zuwa ana koya ma yare yadda za a sa da saduwa da mace ana koya ma yare to kai yanzu dan afirka mai koya mutane da aka jima'i to wai kai kai ka kana an ka samu ka don haka waɗannan siyasoshin suna nan zube sun fi siyasa ɗari amma haka ne da a rinka cincinto su a rinka ba da misalai a yi bayani ga al'umma saboda kowa ya san inda ya tashi amma Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a in dai aka yi hakuri aka in aka ji tsoro aka yi hakuri aka tsoron Allah to waɗanda su ne maganin da muka yi bukata kuma mun rasa su mun ki koma ba Allah mun ki tuba Allah ce man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja mun ki yarda cewa su ne shi tara ga hannun Allah mu yi tuba mu yi istighfari mu gyara alaka mu wa junan mu taimaki junan mu mu roki Allah mun kiya sai dai a ce akwai wani analyst ya zo ya ce zai kaza shi analyst wanda yanzu in shi na jin ciwo take ba san ba yadda zai yi ba ya za a yi a ce a'a sai mun bi sharuɗan addini da dokokin addini da a samu mafita inda suna samun wani solution tun zamanin mulki mallaka har zuwa yana solution ke take duk kasashen mu ta kama da mutane suka ruwan da ta kama da bukata ta ta kama ta mutu mugabe gonaki suka kwace suka ce tun mulki mallaka sun sayi kasashe cikin yunwa sai su ɗauki kashi 90 cikin 100 suka tura su zuwa yace ba gyara ba sun yaƙe shi muna mun yi sa'a ne sahel zahiya akwai ba su iya zama gibi afirka di tun da suka je suka zauna suka zauna da sun zai 'yan ƙasa amma munin zahi akwai ashe shi ba zahi shi da amfani a ƙasar iraki suka ce sun zuba waɗansu virus waɗanda su hallaka mutane waɗannan virus kin zahin da ke cikin sahara iraki shi ya kashe su shi yasa duk wani ciwo ya an ka yada afirka ƙasashe waɗanda babu zahi waɗanda abu kusan teku nan ne abin yake yaduwa ga hisar al-tibbi shi ne na ƙarshe wanda zan kulle da shi wato na abin da ya shafi wato ilimin likitanci ga abu da doktor doktor amma ba mu ikirkir magani allurar da in matakka za ta haihu baka iya ba sai dai sim sai dai su su kawo ma ka yi karatun amma kai baka iya kera komi ba baka iya yin allura baka iya yin magani kaga karatun ka gurgu ne da kayi matsala da su sai to ba a baka magani kaga ƙarya ta tsari kuma ka bane kuma da shi za a yi amfani a hana ku ibada yau kowa ga da coronavirus ta yi tasiri a masallatai kuma ta yi tasiri har ga masallacin makka har ga aikin hajji aka shekara biyu ba yi ba saboda a kada duniyar musulmi cikin matsala aikin hajjin babban taro ne yana tallata musulunci aikin hajjin malaman musulunci da masu kuɗi da talakawa da kowa ana haɗuwa a tattauna kowa ya ƙara samun ilimi aikin hajjin yana ƙara tattalin arzikin ƙasar saudiya yana taimakawa musulmi suna samun wasu matsaloli a zo a yi addu'o'i sai aka kirkiro wani ciwo na hayaniya wanda kuma suna cewa wai mura ce ko majina wadda da ita dan Nijar ga ruwa da ita kada ku coronavirus din suka zo kasashe masu agents agents masu kuɗi da ustazai an shiga matsala shekara ɗai ka amshi kuɗi na mutane ba a yi aikin hajji ba shekara ta biyu ta dawo an hana aikin hajji ya shiga matsala alhisaru tibbi ka sanya ka sauya mota kana ta kashin kuɗi cikin kwanta ana zuba ma kana sayan motoci kana kasa mazaurin ne riba kana aure shekara ta zuba aikin hajji ba miliyoyin da ka kashewa zai mai dusu babu kana aikin hajji ka taɓa dala ko guda ta mutane in ba a yi ba mai damu mutane kuɗinsu an yi aikin hajji ka taɓa da ko dala sai ka an ƙare an dawo gida to ga ribar da an ka samu sannan a hau mota kashe shekara ɗai biyu kenan yanzu da yawa ko dai ka bar aikin in kana da kadarori ka sai suwa in ba kada ku haɗu da jandarma da juju dole ba ruwan mutane da kai istabula in ka yi gebe kawo mai wala hankali kudin sun ka sani to yanzu sun kare da wannan aikin hajji yanzu kuma za a yi amfani da alhisar da iktisadi a hana shi shine yanzu a ƙara kudin aikin hajji kaji ana miliyon kaza da ana batun jikka 60-65 zuwa gaba sai a ce miliyon goma kai da kanka zaka cewa astaghfirullah walillahi ala nas hajjul baiti man istata ne suka ce wallahi babu da istida la haula wala quwwata illa billah yan uwa musulmi lokaci ya tafi wannan siyasa kun ga tana da fadi kuma a fage daban-daban kawai misalai ne da ta batuwa a kowane fage da musulmi fahimci abin nan za mu dakanta sai zuwa kuma darasi na gaban mu gani ko za mu ɗauki wata siyasa ko wani kalubale da yake fuskantar duniyar musulmi gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya ba mu na ilimi abin da muka faɗa muka
bayani dai masha Allah da mutane sun gamsu a nan to wani irin kira za ku yi ma 'yan ƙasa da kuma shugabanni na mulki a saman wannan maudu'in da wannan matsala ba wai ta shafi wani ta shafi kowa da kowa ma'ana duk abin da zai ruguza ƙasa kowa kan ya yarda da shi shine kawai kakka yarda ai amfani da kai a ruguza ƙasar ka wa ma libiya annabi ba'id kunu mu'tabirina qabla an takunu ibra wani babban malami a kasar Saudiya yana khutba da mutum na Saudiya yake cewa yan Saudiya kunu mu'tabirin ku zaman to masu daukar wa'azi qabla an takunu ibra ku ci abinci ku yi sallah yafi sauki a yakin da kowa bai san inda zai kuma sai an zubo muku abinci majalisar dinkin duniya ta shirya ta yi runhunan da za a aje ku aje ho muku abinci ta sama wanda ya samu ya samu wanda ya samu shi mutu in muna tsayawa mu gyara harkokin mu mu tsaya mu gyara ba kahirin da zai zuwa ya gyara mu da kasashen mu ga wanda arziki da aka nemi wa ma sudan anna bi ba'id duk ga sunan misalai ne sun ishi mai hankali ba sai mun bata maka lokaci ba Allah ya mu da mai kyau abinda muka faɗa zama tudiri Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai zuwa darasi na gaba insha Allah ta'ala ma da sai mun yi bayani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh